الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke hallari a cikin wannan masallaci da ma waɗanda suke sauraronmu daga nesa muna isar da sauran gaisuwa ta ‘yan aljanna tahiyyatuhum yawmal qawlihi salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga mahalicin mu Allah buwaye daga misali wanda cikin yaddarsa amincewarsa da kaddarawarsa hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta asabar wacce take yau 22 ga lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahama manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 wanda yake daidai da yau 22 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma da yardan Allah za mu daura daga yadda muka tsaya a jiya a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara wanda kamar yadda muka sani mun shiga episodes da ke magana akan masu harƙallan cin dukiya ta jama'a ta hanyar haram wato masu cin riba a ƙarƙashin season da yake kunshe da harƙalla ta dukiya a cikin wannan sura mai tarin albarka allah maɗaukakin sarki sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki yace yamhaqul lahu riba Allah madaukakin sarki ya kwashe albarkan dukiyar riba wa yurbi sadaqat amma kuma ya sanya albarka wa dukiyar da ake bada sadaka wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim Allah madaukakin sarki baya son dukkanin wani kaffarin ala wazni fa'alin wato mai yawan kafirci azim mai aikata zunubi innal ladzina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi salihan ayyuka wa qamus salata kuma suka tsayar da sallah wa atawu zakata suka bada zakka lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su gagarumi a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ban ji Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda muka ji su ayoyi ne da suke ɗauke da bayanai na lalacewar dukiyar riba wanda mun ƙare bayanin wannan a baya shi mai riba a iyawayensa da hikimarsa gani yake zai tara dukiya ko ta halin gada ta hanyar yaki halal yaki haram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'ati ala nasi zamanu sannan a hankali zamani zai je wa mutane la yubalil mar'u dan adam baya damuwa ta ina yake samun kudi amin halalin amin haram bai damu ba kawai shi ne samu kudi saboda haka cin riba din suna dauka hanya ce sassauka ta hanyar kwasan gara basa bonus na dukiya wanda ko ba haka ba me yasa Allah madaukakin sarki yace ya kwashe albarkan dukiyar riba saboda babu yadda za a yi mai dukiyar riba ya zo ya taimaka a gina masallaci da dukiyarsa ka bincika da kyau mai dukiyar riba ba zai iya sayan buta ba ko da guda ɗaya ne a masallaci ba zai iya ba da kudinsa ba sai kwan fitila na masallaci da ya mutu ba zai iya ba amma mai dukiyan da kuma yake kokarin yin sadaka dukiyarsa tana da albarka zai yi iya kokari da an ce a kawo fi sabilillahi zai so sa aljihunsa ya dauko abin da ya sauka ya baya wanda shi kansa baya tunanin cewa abin da yake barwa din yana da tasiri illa iyaka Allah madaukakin sarki shi yake yaukaka masa dukiya saboda yana farin ciki da abin da wannan bawa nasa yake na tallafawa da kuma agazawa yayin da aka buƙaci taimako ko aka buƙaci wani abu mai kama da wannan da matafiyi da makamantansu ma'anan kwashe albarka shine misalin kamar a haihuwan karya da kuma haihuwan awaki akuya ta tashi haihuwa za ta haifi ɗaya ta yi nisa ne ta haifi ya guda hudu ta yi nisa ke yawanci ɗaya suke haifa ko biyu ko uku amma yawanci sun fi haifan 'ya'ya ɗaya amma kare sai ta haifo takwas a lokaci guda amma jinsin kare da ke babu albarka ka ga babu su jinsin awakin kuma kullum ɗebe su ake in ba mu babu ci ba ana kai wa an yamurai ba a loda duk sati sai an loda an kai musu amma awakin sun ki ƙarewa shi yasa masu abin da suka ɗauka da awakin wai kamar a jeji su ta kawai korowa ake a tare tare tare a loda a mota a kai musu sun ɗauka banza kawai kamar sharo su ake kamar yayi ko bola haka suka yi tsammani 'yan bautan ƙasa sun taɓa zuwa nan da ke da can ana yin bautan ƙasar da gaske 'yan bautan ƙasa suka leƙa suka ga dangaru sai suke tambaya wai suna so su kama ne don su miya wannan kadangarin nawa ne waɗannan kadangarin nawa ya gace a wannan na Allah ne dume so kawai ya kama ki ba na ku bane kawai Allah ne ya halice su to kai zuwa gunsu wannan ba za a kyale su ba abinci ne to fa nan suka dinga farautar kadangaru suna ci to don haka dai abin da ake nufi da kwashe albarka shine karanta dukiyar za ta karanci sannan kuma duk wani nau'in ayyukan albarka ba za a yi da ita ba shine sai Allah yake jinjina wa masu imani da ya fara ambaton su a farko kafin ambaton maciya da batun a baya sai Allah ya ce innal ladzina amanu lalle wadanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi kyawawan ayyuka waɗannan ayyuka ne amalus salihah al'amalu saliha tabbas sadaka tana ciki kyautayi duka duk wani abin da ya shafi kyautayi kyautatawa ya shiga cikin a'malu saliha wato wannan ƙari ne akan sallah da muke guda biyar da azumin ramadana da aikin hajji inda hali ƙari ne mutum ya tabbata yana kyautatawa abokanan zama ta yadda za su ke bigiyarsa kada ya zama na kawai kai da ka mutu sai a ce yawwa an huta eh wannan mungun ya tafi to kar ka saki ai maka irin wannan baki gara ka yi mutuwan da kowa zai shaida cewa ka tare masa wani gurbi a rayuwarsa yanzu tafiyan ka ga gibin saboda baka nan abinda ka saba yi masa yanzu babu wuri abinda ka saba tare masa yanzu ya rasa mai tare ba yawa to ya zama a rayuwanka kana da tasiri a rayuwar wasu ba iyakan kai kare ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alheri a cikin mutane shine wanda yafi kowa amfanar da al'umma me kake wanda al'umma suke moranka wannan ita ake dubawa ba kai me kake mora ba a wurin jama'a kai din me kake wa society me society take mora a rayuwanka wani abu kake na haɓaka al'umma babu to lalle akwai saura a rayuwanka kana da saura Allah madaukakin sarki ya kare Allah ya ce wala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su ma'ana ba su da tsoron me za su tara ba su da tsoron mai za su tara a nan gaba walahum ya hazanuna ko ba sa yin bakin ciki bakin cikin abin da za su bari na haula a baya na zuriya a baya saboda sun fuskanci ubangiji da dukkanin karfinsu sun fuskanci ubangiji da dukkanin hikimominsu sun yi dukkanin abin da ya dace wurin ganin cewa sun mutunta dokokin Allah madaukakin sarki shi yasa kuma Allah madaukakin sarki zai musu babbar kyauta da samun gidan aljanna domin da mun kaga mutum yana bakin ciki in zai tafi yana bakin ciki ne saboda ya san bai shuka abin alheri ba yana bakin ciki ne kuma harin saboda ya san ba zai iya tunkara kalubalen rayuwa ba a yanayin da ya tsinci kansa na gurguncewan aƙida da gurguncewan zuciya da gurguncewan fasaha ba shi da fasaha ba shi da aƙida kullum manufansa shine bauta gumaka ya daura guru da laya ba shi da wata fahimta da ta wuce wannan duk wani abu da ya shafi taimakon ubangiji taimakon addinin Allah babu hannunsa a ciki masu yin irin wannan tabbas sukan fada cikin wato ayayi ko kuma tawaga ta mutane waɗanda za su samu yin asara a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya saba mu bane a gaba sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعدلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal lazina amanu saboda haka ya ku waɗanda suka yi imani bayan bayanan da aka yi a baya ittaqullaha ku fa kiyaye Allah ku kiyaye Allah inji Allah madaukakin sarki wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minina in dai kun kasance kuna da imani wannan in din ana kiranta in shartiyya sharadin shine in kun kasance kuna da imani to kada ku kasance daga cikin masu cin riba ubangiji madaukakin sarki ya ce yayin lazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu idan ku kuka ki aikatawa fazanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ana muku shela ku je ku tare Allah yaki a wani fili da kuke kallon za ku iya ku tare Allah wato kun taro match wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum idan kuma kun tuba to Allah malaukakin sarki ya bar muku uwar dukiyanku da kuka tara ta hanyar cin riba din la tu la tuzlamuna la taslimuna wala tuzlamun ba za ku zalunci kowa ba kuma ba za a zalunce ku banje Allah malaukakin sarki wa in kan wa in kana zu usrati idan ku wanda kuke bin sa bashi ya kasance mai kunci ne wato yana da kuncin arziki fa nazaratun ila maisara ku sassauta masa zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai bude masa kofan samu sai ya biya ku bashi wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna ku yi masa sadaka da abin da kuke bin sa bashin ku ce kun yafe masa shi yafi muku alheri da dai kun sani wattaqul wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah da ake mai da ku a cikin wannan yini din zuwa ga Allah madaukakin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a saka ba kowace rai abinda ta aikata alhali babu wanda za a zalunce shi da Allah madaukakin sarki wanda bayani da ake akan masu cin riba an rufe wannan bayanin da fadin Allah madaukakin sarki ya yi wallazina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku rike takawa kalman takawa mushtaqun ne min alwiqaya in an ce wiƙaya shi ne kamar ka ce kan dagarki ko kariya ko tsaro ko ganuwa ku nemi tsari daga dokokin Allah madaukakin sarki ku nemi tsari daga jawo fushin Allah madaukakin sarki ku sanya wa kanku wani shamaki tsakaninku da fadawa cikin fushin Allah shine bi ma'ana ittaqullah ma'anan alwiqaya shine kariya ko tsaro yanzu wannan bango na gabar da yamma kudu da arewa da sama na wannan masallaci ya kasance wiqayatun ne alaina kariya ne a gare mu da gani ta yiwu ana yayyafa za mu iya zama a ciki an nutse ta yiwu ana iska mai kura wannan gine-ginen da suka tare gabar da yamma kudu da arewa din sun tare mana kura da za ta hana mu nutsuwa yayin gabatar da ibada ta sallah don haka abin da ake nufi da wiƙaya shine tsaro ko kariya to ku kiyayi Allah madaukakin sarki kada ku aikata abin da zai sa Allah ya ce ya la'ance ku ko kuma Allah ya ce ya yi fushi da ku ko Allah madaukakin sarki ya ce bari ya yi muku intiqama li anna Allah shadidun zintiqam domin Allah mai tsananin karfi ne ko mai yin azaba a taramuwan gayya to kada ku saki ku fada cikin tarkon Allah madaukakin sarki da idan mutum ya kiji ba zai ki gani ba kuma ko da ya zo gani din ba zai ga abin da ransa yake so ba muna fata Allah madaukakin sarki ya samu ga abu mai kyau Allah madaukakin sarki ya ce wa zaru ma baki min riba ku bar abin da ya rage na riba wanda kun kulla ba ku fara karba ba to ku yafi in kuntum mu'mina in kun kasance masu imani ana abin da ake nufi shine ba mamaki yanzu kana nan tsaka da kullakullan ka na cin dukiyar riba ka dauka ka bai ma wani bashi wani ma ka bashi wancan ma ka bashi wancan ma duk ka bai ka rarraba wa mutane kuma kana sa ran za su dawo maka da bashin naka da wannan ƙarin ribaɗin a kai kwatsam sai ka ji wa'azi a shaida tun can kai baka san hakan haramun bane kai ka ɗauka kawai kasuwanci kake a matsayinka na mai dukiya kana bayarwa ana dawo maka da ƙari yayin dawowa da shi ai kamar ka ci riba ne ka juye kuɗinka ne kuɗin ya jawo maka danko ya dawo da alheri haka kamar ka yi abin da ake cewa alheri danko ne baya faduwa ƙasa banza alhali kai baka sani ba cewa riba ne sai bayanai na malamai ya riske ka to lalle in ka ji irin wannan bayanin nan take kamata ka yi watsi da wannan abubuwa da kake na saban Allah kuma wannan shine hakikanin bayani da wannan malami Abdurrahman al-Aqdari a cikin littafin sa na Muktasar al-Aqdari da yake cewa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha ana so shi bawan Allah mai sabon Allah yi watsi yayi wance kariya daina yin sabon Allah a lokacin da yake aikatawa sai ji an ce babu kyau in kana mutalabbisan a lokacin da yake cuɗanyuwa da wannan sabon Allah din mutum ne ka ganshi ya je wurin sayar da barasa kai kuma ka zo wuce sai ka ganshi sai kuka gaisa ina zaka je ne sai ce ina ruwanka wani ina ga baka san cewa giya haramun bane sai ce shi bai sani ba lalle ku giya haramun ne domin ku bi mu shan giyan duniya ba zai fasha ta lahira ba in dai kana shan giyan duniya baka tuba baka mutu kai da shan giyan lahira kuma kai kan haihata haihata da haka yana za ka shiga kenan rubuta kenan saboda haka sai ya ji tsoron wannan abin da ka fara sai ya ce to daga yau ya daina shan giya sai ya bi ka ko ka juya to irin wannan wa'azin kaga baka ce Allah ya ce ba baka ce annabi ya ce ba hikimomi kawai ka bi da shi kuma ya amsa cewa lalle abin da yake aikatawa ban laifi ko ka samu mutumin da ya je gidan karuwai shi ma ka masa wasi irin wannan ko ka samu mutumin da yake kada karta kai masa wasi irin wannan ko ka samu wanda ya shiri sun fita wurin kidnapping ko kuma fashi da makami kai masa wa'azi irin wannan ko ka samu mutum yana gulma kai masa wa'azi irin wannan to kamar haka shi ma maciyar riba in yana cikin aikin riba din kai kuma sai ka zo dama ka kai masa ziyara sai ka ga an zo ana dawo masa da kuɗi sai ka ga an dawo da dubu goma da ɗari biyar misali ko dubu goma sha ɗaya sai ka ce har bashin dubu sha ɗaya kake ce ai wannan dubu ɗayan ai riba ce a riba kamar ya ai kuɗi na bashi dubu goma daman da sharaɗin zai dawo da dubu sha ɗaya to kai a lokacin sai ka gaya masa to ai wannan ita ce ake kira ainihin riba asalin riba kenan da kai masa gargadi kuma sai kai dace ya dauka to lalle yana daga cikin bayin Allah na kwarai ta yadda an masa wa'azi nan take bai yi tunanin gara basa da yake samu ba bai yi tunanin dukan hancin bayin Allah da yake yi ba sai yi watsi da wannan abun shine ya amsa kiran da aka yi masa na ya daina sabon Allah sai Allah ya ce idan kuma kuka turji kuka yi kunnan kashi fa illan taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli to ka sani kai mai cin riba tunda ana ta wa'azi cire ba babu kyawu kace sai ka ci to ana maka shela ka je ka zabo wani fili da kake kallon ya maka wanda za ku haɗu irin ya kai ya kai a filin ku jira kun taro match na yaƙi tsakanin ku da Allah fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli yawa ku shirya ma yaƙi tsakanin ku da Allah da manzansa idan kun shirya sai ku fita fagen fama wa in tubtum idan ku kun tuba falakum ru'usu amwali an bar muku uwar dukiya wato duk dukiyar da ka tara ko nawa ce li'anna taubata tajibbu ma qablaha domin tuba tana rugurguje duk abin da mutum ya baya Allah madaukakin sarki yayi tanadin ta goma shi ga bayansa masu tuba yawan tubanka yakan sanya ka koma tamkar baka da zunubi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce at-taibu min zambi kamar la zamban lahu wanda yake yawan tuba in ya aikata laifi yakan wayi gari tamkar bai taba aikata zunubi ba don haka anan shi bawan Allah mai aikata a cin riba idan ya ji an masa wa'azi sai ya tuba to duk abin da ya tara ko da sun kai biliyan nawa ne ga shi dai ta hanyar riban ya tara amma an halatta masa wani iko na Allah madaukakin sarki game da masu tuba ma misali ɗaya za mu kawo game da wannan in ka je kana karanta suratul furqan zaka fahimci wannan abu da Allah madaukakin sarki yace wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sai yace wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa athaman yuda'af lahu al-azabu yawm al-qiyamati wa yaqlibu fihi muhanan sai yace illa man taba laifuka manya Allah ya jewo ba sa yin shirka wa Allah ba sa kashe da Allah ya haramta a kashe ba sa aikata zina sai Allah ce duk wanda ya aikata waɗannan laifuka da aka ambata ya lika azaman hakika zai riski kazamin sakamako yuda aflahul azabu yawmul qiyama za a rubanya masa azaba a ranar alkiyama wa yakhludu fihi muhanan zai tabbata a cikin wannan azaban yana wulakantacce tosartacce kaskantacce sai Allah ce illa man taba amma fa banda wanda ya tuba wa amana wa amila amalan salihan ya tuba ya yi imani ya aiki na ƙwarai fa innahu ya tubu ilallahi mata wato wannan kan ya tuba zuwa ga Allah kyakkyawan tuba sai Allah ya ce wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba ya zo aiki na ƙwarai sai mu dawo kan karatun mu nan Allah madaukakin sarki ya ce ina ina bayanin yake wa in tumtum na'am idan kun tuba falakum rusu amwalikum wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba hakika wannan shi ya tuba zuwa ga Allah kyakkyawan tuba wa man taba wa amila salihan wancan din baddilin lahu sayyi'ati yawa Allah madaukakin sarki yace baddilin lahu sayyi'ati hasanat za a canja munanan ayyukansu su koma hasanat to sai ka dawo nan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat za a canja munanan ayyukan su koma hasanat wato kenan mai tuba in yayi dace yayi tawbatan nasuha da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha to in kai kyakkyawar tuba wato bambakin muhuru ba yace ya tuba da cin kaji can sai ya ga zakara ya mako ya masa ya ce ba ka ce ka tuba yace daga kanka ba zan kara amma kuma ya sake kama wani zai ce daga kanka dai na sake daga kanka amma ba zan ƙara ba to ba irin wannan tuban ake so ba mutum ya tuba da cire ba amma sai ya ga wata ruwa ruwa mayi mayi ya zo karban bashi ina son ka bani dubu ɗari zan dawo maka da dubu ɗari da goma ten percent kenan sai ya ga wannan dubu goma ba zai bari ta wuce wuce to daga kanka dai na tuba sai ya ɗauka ya bashi to ba irin wannan tuban ake so ba ka tuba tuban da ko da mutum ce maka zai baka 100 percent ba ni bashin dubu ɗari inda tashi zan dawo maka da dubu ɗari biyu ka ce a ai ka wuce wannan layi ko dubu ɗari biyu zai dawo maka da shi misali zai dawo da dubu ɗari uku ga dubu ɗarinka da ka bashi ga ƙarin dubu ɗari biyu ka ce ka wuce wannan layi to yanzu shi ne ma'anan kyakkyawan tuba ke roman abin da za ka samu kada ya yaudare ka ya sa ka aikata ka sake komawa cikin wannan laifi ɗin Allah madaukakin sarki ya gane da wani to Allah ya yi wani bayani a nan tun da bashi kake bayarwa kai ba ka iya bada bashi a matsayin taimako alhali bashi a shari'ar musulunci halal ne wanda nan gaba kaɗan za mu shiga aya da tafi kowace aya tsayi a cikin alkur'ani tafi kowace aya tsawo bayani take akan bashi saboda bashi yana da muhalli na musamman bashi yana da matsayi na musamman bashi yana da daraja da falala ta musamman bashi yana da gurbi a cikin addinin musulunci don haka Allah ya ware aya su kutum mai tsawon gaske tare da cewa bata gama duba nan bashin ba ita din ba har sai da aka tsallaka kusan karshen bakara din ana sake yin bayani akan bashi bashi yana da muhimmanci jama'a an samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai misali da mace guda ɗaya da namiji guda ɗaya mace ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina na Aisha ummul mu'minin take cewa na Aisha ta kasance tana zuwa ta karbo bashi tana karbo bashi sai wasu daga cikin tabi'ai suke tambayanta mun ga kina yawan karban bashi amma ke ko mun ga kaman ke kina da rufin asiri bai kamata a ce ke kina karban bashi ba kaman hakan zai sa ana kallon ki a matsayin baki da kima idan masu baki bashi ta ce ku ne kuke kallon haka in ji ta amma ni abin da nake kallo shine annabi sallallahu kana habibi sallallahu alaihi wasallam masoyina sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akaza amwalin nas duk wanda ya karbi bashin dukiyar mutane a hannunsa yuridu ada'aha yana nufin zai biyar musu zai biya bukata daga baya da musu da kudin su addallahu an wato taimakon Allah yake samu tace to ni ina yin haka ne saboda in samu wannan taimakon Allah da annabi ya faɗa amma in ban yi hakan ba ko ba da tabbacin cewa zan samu taimakon Allah a cikin yini to ji ita kuma hikimanta tana karban bashi saboda duk mai karban bashi da farar zuciya da farar aniya mai karban bashin dukiyar mutane da kyakkyawar niyya cewa ya karba ne in ya gama biyan bukatarsa ba zai bata lokaci ba tayu ya ce maka zuwa albashi sai kuma ya samu kafin albashin sai ya ɗauko kuɗin ka ya dawo maka da shi zai kuma sake zuwa bayan wani lokaci ya sake karba manufansa shine Allah yana taimakon wanda yake karban bashi da farar aniya cewa zai dawo da mutum zai dawo ba zai cinye ba zai dawo mutum da dukiyarsa manzon Allah bai gushe bai ce wa man akaza wanda ya karbi dukiyar mutane kuma yuridu itlafaha yana nufin ya karba ne ba zai dawo da ita ba mungu kenan akwai masu karba da nufin sun ci to dukiyar shi ba abin da za ta tsina na masa ya raba ka da ita matsayin ya karbi bashi shi kuma ba za ka ga gurbin dukiyar ba a jikin suturarsa ko kuma a gangan jikinsa fingiya ga haka za ka gan shi duk waɗannan masu karban bashin muguntan ka duba da kyau ko a garinku ko a wani gari ko a ko ina ya ka bincika masu karban bashi na mugunta suturar kyau ba za ka mai kyau ba za ka gani a jikinsu ba ba su da taguwa ta kallon sarki kamar yadda mutane suke fada ba su da taguwa ta zuwa sallan juma'a kamar yadda mafiya yawan mutane suke fada a hiyagiya ka zaka ga su a fiffiye kamar ka zan bingi bingi Allah ya kiyaye mu to don haka ummu na Aisha tana karban bashi ne da manufa ta samun taimakon Allah madaukakin sarki ga wanda yake karban bashi da nufin zai biya Abu Huraira shi kuma bashin yake bayarwa har ma wani daga cikin tabi'a yake cin masa mun ga kana yawan bada bashi ya ce yana yawan ba da bashi ne saboda yana da manufa a kan ba da bashin da yake bayarwa har ma ya ce bari ku ji ku buɗe kunnuwan ku ji shi ya ce la'an akridu marratain in ɗauki dukiya ta bayar bashi sau biyu a marratan ke la'an akridu marratan in ba da bashi sau ɗaya khairu shi fi min alheri wa ahabbu ilayya min an atasaddaqu marratain akan ɗauki sadaka in bayar sau biyu hajjoni ikon Allah ya ce ka ɗauki bashi shi abunsa ya ce ya ɗau bashi ya bai ma wanda ya zo neman bashi abunsa duniya ba garin ya yi kunci na zo ina so ka taimake ni dan abin da zan je ne ce fa ne bashi in Allah ya danya sallar zan dawo maka da shi ya ce to ya ɗau kuɗin bashin ya baka ka je ka warkar da damuwanka na wannan lokacin sau ɗaya ya fi masa akan ya sadaka sau biyu da dukiya yanzu kai in kai ne aka baka zabi da ka bada bashi da ka bada sadaka wanne fi ne ka zaka ce sadaka yayi tabbas ko shakka babu zaka ce sadaka yayi saboda baka san falala da garabasa da ladan bada bashi ba ko ka san cewa idan kana bada bashi tashin hankalin filin hisabi kai ba zaka same shi ba in baka sani ba yau kaji in kuma ka sani ka ƙara sani tashin hankalin filin hisabi duk wani mai bada bashi don warkarwa mutane damuwansu kai manufakan ba da bashin shi ne kana so ka warkar masa da damuwansa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya yaye wa mutum musulmi damuwa daga cikin damuwan duniya ya zo matansa ta haifi har sai da zai ya je nan babu ya je nan babu ga shi asibiti a asibiti ta haifu ana bukatar dan kudin da tol da wane ne da wane ne da suke siya na wanke wurin jini da yasu ba duk wannan bai da shi yazo yana neman Allah ba kuma samu an hana shi ya zo neman bashi ma saboda yana da kama sayar in ya je sayar da abin zai zo ya biya ka bashi duk wannan ma ya rasa ya zo gunka to kai sai aka isa a ya same ka a dini nawa kake bukata sai shi dubu goma ne kawai sai ka ce masa to ga dubu sha biyar an kai ka dawo man da shi bashi ka bashi dubu sha biyar ba kyauta ba in ka ba shi ya tafiye je biya bukatansa har abada ba zai manta da kai ba har abada ba zai manta da kai ba saboda ya buga ya buga ya rasa yana cikin kunci da tashin hankali sai ka warkar masa da wani to abu hurairah ya ce ba da bashi sau daya ya fi akan zo Allah Allah Allah Allah zai wahidi ya dauka ya baya sadaka sau biyu bashi sau daya ya fi falala abun Abu Huraira akan ya bada sadaka sau biyu saboda bashi yana da alaka da damuwa ne da mutum yake ciki ita kuma sadaka tana da alaka ne da naciya da wasu suke shi yasa Allah da yake bayanin sadaka a ayoyi da muka karanta a baya da yake bayani wanda za a bai wa sadaka sai ce lil fuqara'il muhajirin lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyari min diyarihim la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhaha ilhafa ba sa roƙon mutane ta hanyar ilhaf naci ba sa naciya wani mai zuwa yana maka bara din ya fi ka wadata amma shi kuma mai matsin bashi takaicin duniya ne ya taro shi ya rasa yadda zai sai ya ga bari ya zo gonka ya koka ko zaka bashi ya warware wannan takaicin sai kuma ka dauka ka bashi ka jefa masa farin ciki mun fahimci wannan ko yawa wato yanzu sai mu dawo kan karatun mu yace wa in kana zu usrati ba fa an yi maganan bashi wa maganar riba ake yi amma sai aka ce tunda kana cikin riba din duk abu ma baki abin da ka bada bashi kana jira a dawo maka da shi har da riba ka yafi abinda Allah madaukakin sarki yake nufi kenan wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minina in masu imani kuke ku idan wanda ka bayo bashi din kaga cewa ba za ba zai iya dawo maka ma da gundarin kudin ba sai Allah ya ce wa in kana zu usrati idan wanda ka bayo bashi din me me kuntataccen rayuwa ne wa mun qudira alaihi rizquhu kenan rayuwar sa kuntace take gashi ya karba da nufin zai dawo da shi kuma ya shiga halin shi yasu ya rasa yadda zai dawo maka da bashin ka Allah ce to ka duba ka yafe masa ko ka san cewa yafe wa mai bashi shi ma yana da tasa gara basan gara basan yafe ma wanda kake bin sa bashi bayan ya taka ya taka ya kasa kawowa sai ka ce ka yafe masa a ranar lahira kai ma za a zo ai muna yi wa Allah laifi yanzu shi shi laifi ya maka ya maka laifi saboda ya karbi kudin ka ruwan kudi farin kudi ya dawo maka da shi kuma ya gagara dawa yanzu ya aikata maka laifi kuma sai kace ka yafi to wallahi a dalilin wannan kai ma za a zo da fayil ɗinka a ranar alkiyama a karkaɗe musu kura sai Allah ya dube ka da kyau saboda kowane ɗaya daga cikin musu yayi magana tsakaninsa da Allah sai an yi babu tafinta ga kai ga Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjumana tsakaninka da Allah babu mai tafinta manzon Allah ce fa yanzuru aymana minhu zai duba gefen damansa fala yara illa ma qaddama ba abin da zai kalla sai tsubin aikin sa na lada fa yanzuru ashama minhu zai duba gefen hagun sa fala yara illa ma qaddama ba sai ga komai ba sai abin da ya gabatar na zulubi fa yanzuru bayna yadayhi da nufin ko zai ga Allah a gaban sa zai zuba ido fala yara illa nara ba zai ga komai ba sai wuta a gaban sa tilqa a waje tana kawo sura za ta kama fuskar sanji Allah sallallahu alaihi wasallam to a daidai wannan lokacin Allah zai tare shi ya ce masa kasan kayan zunubi kaza a ta'arifu zamba kaza ya ce balla ya rabu a ta'arifu zamba kaza ya ce ya sani sai an gama taro shi ya ga cewa gaba ɗaya fa ya halaka ka yi zunubi kaza ya ce na aikata ka aikata kaza ya ce na aikata ba musu sai Allah ce sai dai kuma sai ya ce walakin ni ya ce sai dai kuma ni akwai abin da ne ya Allah ina ba da bashi a wata ruwaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bir rajul yawmal qiyamah lam ya'mal khairan qat bai taba yake alheri batun da yake walakinahu sai dai shi a tsarin rayuwarsa shine yana ba da bashin dukiya kuma baya karbar riba bashin yake nema a dawo masa da shi abin da ya bayar ruwan kudin in ya baka 50 ka dawo da 50 bayan ka gama bukatunka to sai zamana ya ce sai fa ƙuli lifata ya ci lifitiya ne sai in gaya wa yara na yaran shagona ce ga nan takardar bashi kuje wurin malam wani kuje gidan malam wani kuje gidan hajiya wance sun karbi kaya sun karbi kaya sun karbi kaya idan sun ba ku ku karbo ku zo ma ta yassara wata ruku ma ta azza ku karbo abin da ya sawaka ku bar abin da kuma ya kuntata mutum ya gagara biyar abin da yasa na gaya muku haka ya ce da annan la'allallaha ya tajawazu anna da tsammanin mu ma gobe kiyama Allah ya fi mana laifukan da muke sai Allah ya ce to tunda kana yin wannan ko mun shaida qad tajawaztu an ka tafi ga dai fitin zunubin yana kallo ladansa dan tok kaɗan a gefen dama zunubin kuma ga shi nan juga guda kamar zai danne shi sai Allah ce ki kan yafe ba babu mai yin wannan gatan sai Allah wa bawa ya fa tara kurakurai da yawa wanda yana kallo kai wuta zai tafi shi ga wutan ma tana kawo sura ta ga nama sai Allah ya ce masa abin da kake nan na sawa mutane farin ciki shi yanzu wanda ya zo karɓi kuɗinka ya je sai hakika wa matansa ko ya biya expenses na na na na maternity misali ya zo ya je clinic ya sayo magunguna da aka rubuta domin ƙara kuzari wa matansa bayan ta gama ta ta haihu lafiya duk wannan abun ya ne dan farin ciki wa matansa domin ƙara mata kuzari da koshin lafiya kai kuma da kuɗin kai a matsayin bashi sai kuma bayan suna sai ka lura kuma abincin gida sama da kare yake ci to yanzu zai samu kuɗin ya biya alhali kuma kun yi da shi bayan suna ne to yanzu ya gagara biya sai ka ce wa yaranka in kun je ku ce masa na yafe masa a dalilin wannan yafiyan da kai a wanda ka baiwa bashi ranar alkiyama Allah zai yafe maka shiga wuta alhalin ka tara zulumin shiga wuta Allah sai ce an yafe baka wuce aljanna kawai to kaga ya kai dan uwa mai bada kudin riba idan ka ji cewa riba babu kyawu ka tuba ko dai ka yafe ko kuma alal akalli ka karbi asalin uwar kudin da ka bayar ba tare da riban ba shine wazuru ma baki min riba Allah madaukakin sarki yace wa in kana zu usratin fa nazaratun ila maisara ku sauƙaƙa masa zuwa lokacin da in hali ya samu kofa ta bude masa ya zo ya biya wa an tasaddaqu ku sadakar masa ku ce kun bar masa khairul lakum shay'un ku alheri in kuntum ta'lamuna da dai kuna da ilimin wannan saboda haka in ka bada bashi ya zama na da gaske wanda ka baiwa bashi din ba da gangan ya gagara biya ba ya buga ya buga ya buga ne bai samu ba kunci ya masa kunci talaucin ya masa kanta don haka sai kai masa wannan a ta goma shi da yafiya wattaqu yawman Allah ce ku tsoron wani turja'una fihi ila Allah Allah yana tuna mana ranar alkiyama ku kiyaye fa haduwan ku da Allah a wani yini da za a dawo da ku dukan ku da wanda kuke baiwa bashi din zuwa ga Allah madaukakin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a baiwa dukkanin wani wata rai ma kasabat ai ma amilat ma kasabat ma amilat duk aikin da kai faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu za ta taro mutum ayyukansa gaba daya shine fadin Allah madaukakin sarki cikin suratul kahf wa wudi alkitab fatara fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا هادرا ولا يظلم ربك أحدا الله بايا ظالمتم هو ذات تترو أيكم غبا ديا أي من حسابي أكن سو وهم لا يظلمون الحالي با za a zalunce su ba kuma nan ya kamata mu ja birkin karatun saboda ƙwarewar lokaci idan allah mai kowa mai komai ya yarda gobe za mu ci gaba da yadda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai allah ya sa duka mu yi tarayya a cikin lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon allah gafara da addu'a mai cire fahimtar kurakuran a cikin zukatan akwai tambaya ko ƙarin bayani alaikum salam no. yana sallah